الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 23 ga watan jumada ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1440 wanda ya dace ma 29 ga watan daya shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi ala al-abid na shekul islam muhammad ibn abdulwahab ibn sulaiman at-tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai dangane da arwalla idan mutum ya wanke tafukansa zuwa tsintsiyar hannu su uku lokacin da ya zo wanke hannu zuwa gwiwar hannu sai ya hada da su ba sai ya hada da su ba an gane ko in ya gabatar da wanke su su uku a farko ba maganar cewa lokacin da zai kai gwiwar hannu cewa sai ya hada da su kuma in ya hada da su kuma ba matsala ba ne domin ubangiji ta'ala ya faɗa ya ayyuhal ladzina amanu idza kuntum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn al-aya ashahid ubangiji ta'ala ya ce wa aydiyakum ila almarafiq ku wanke hannayenku har zuwa kusurwa idan aka ce kusurwa ita ce gwiwar hannu don haka tafsirin wannan aya ma'ana bayani game da kaifiyar arwalla da sifarta ɗaya bayan ɗaya dole sai an koma cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka manzon Allah ya karantar da mu a farko ne arwalla yakan karkato makayi idan a buɗe yake ya wanke hannuwansa su uku kafin ya shigar da su cikin makayi wanda a hausance ake cewa wankin hannun makitsiya shine ma'ana a haɗa hannuwa a wanki so sabani ga abin da yake cikin al-muqaddimatul izziya littafi ne daga cikin littattafai na fiqhul malikiya na cewa wa yaghsilu kulla wahidatin ala hidatiha thalatha marrat cewa kowane hannu sai ka wanke shi shi kadai so uku to lalle haka babu dalili hada hannuwan kake ka wanke su sai ka yi so uku ba kowane hannu za a wanke so uku gaba ɗaya za ka jimilce su ka wanke su so uku kafin ka shigar da su cikin makayi kuma haka ya gabata a darasinmu na bulugul maram a cikin kitabu bahara babu rudu hadisin usman allah ya kara masa yadda wanda yantaccen bawansa ya rawaito mana daga gunsa shine umran ibnu aban Allah ya ji kansa yake cewa anna Uthmana radiyallahu anhu da abi wa ruhin Usman Allah ya kara masa yadda ya nemi cewa a zo masa da ruwan arwalla da aka zo masa da ruwan arwalla ya karkato makayin ya wanke hannuwansa so uku sannan ya tsoma a cikin makayin ya ɗauko ruwa ya wanke fuskarsa har zuwa ƙarshen hadisin to don haka dai a takaice lokacin da ka zo wanke hannu zuwa gwiwar hannu ba sai ka sake wanke tafuka ba yasa saboda ka riga ka gabatar da su tun a farko na'am ha na'am wani misali kai ne ka zo an gama sallar asuba sai ka samu wani yana ramu raka a talfajir shin za ka iya bin shi da niyyar asuba kwarai da gaske mai farilla yakan iya bin mai nafila ko mai nafila ya bi mai farilla ko mai farilla ya bi mai farilla fuskokin nan guda uku ta hanyar dalili wannan duka sun tabbata sabani ga wasu malamai suka ce mai farilla ba zai bi mai nafila ba amma shi mai nafila yana iya bi mai farilla kuma suka ce haka mai wata farilla ta daban ba zai bi mai wata farilla ta daban misali mai azhar ba zai bi mai la'asar ba to babu dalilin da ya nuna cewa ba za a yi haka ba bal ma sai dalilin da yake tabbatar da yin haka a dunkule dalilin da yake tabbatar da haka shine hadisin Umar Allah ya kara masa yadda ke faɗa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa inna mal a'malu bin niyyat wa inna ma li kulli imrin ma nawa al hadith manzon Allah ya ce ku san da cewa su ayyuka sukan samu karkuwa abun Allah subhanahu wata'ala da gurgudan niyya in niyya ta zama kyakkyawa to aiki zai samu shiga abun Allah subhanahu wata'ala a samu sakamakon lada a kansa a gobe kiyama idan kuwa niyya ta munana wal iyazu billah ba yanda za a yi wannan aiki ya samu karbuwa sai ce wa inna ma li kulli mri'in ma nawa lalle na ga dukkan mutum sakamakon abin da yake akan wannan hadisi malamai suka ce dalili ne wanda yake nuna me nafila ya bi me farilla ko me farilla ya bi me farilla ko shi me farilla ya bi me nafila kowa yana kan niyyarsa tunda ya ce wa inna ma li kulli mri'in ma nawa sai ma ga hadisi na mu'az Allah ya kara masa yadda wanda in an gama sallar isha a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'az idan ya dawo unguwarsu jama'ar unguwarsu sukan haɗu yayi musu limanci wanda wannan sallah da mu'az yake sakewa nafila ce su kuma farilla ce suke su kuma farilla ce suke to don haka wannan dalili ne wanda yake nuna mai farilla yakan iya bin mai nafila ko shi mai nafila ya bi mai farilla kamar yadda sahabbai suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salloli waɗanda suke na dare kamar yadda Huzaifa ya bi shi Jabir ibn Abdullah ya bi shi Abdullahi dan Mas'ud ya bi shi Abdullahi dan Abbas ya bi shi dukkan su waɗannan sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sallolin sa na nafila da dare shi kuma kiyamun laili wajibi ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farilla ne akan shi mu kuma sunna ne kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce masa wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda don haka dai idan ka zo masallaci ka tarar da wani yana sallah an gama sallah ba ruwanka da cewa ciko abin da ya rage ne yake yi ko kuma nafila ce yake wannan duka bai shahe ka ba bayyanar da karatu yake ko koyewa yake wannan duka bai dame ka ba iya abinda za ka yi sai ka koma damarsa ka kabbara sallah iya abinda ka samu idan ya salamci sai ka tashi ka ciko abinda ya rage maka na'am wai misali limami ya karanto ayar da ke akwai sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kwa sunansa a cikin alkur'ani ya zo a hudu ko mu hada da na biyar can cikin suratu saf illa kasancewar na biyar kin ya saba ma na farko da na biyu da na uku da na hudu cikin suratu ali imran ubangiji ta'ala na faɗa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul al-aya sannan in ka gangaro cikin suratul ahzab ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين haka idan ka zo cikin suratul kital ko ka ce suratul muhammad ubangiji ta'ala ya ce wa amanu bima nuzila ala muhammad wuri na hudu shine muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u alal kuffar na biyar can cikin suratul saf ya'ti min ba'di ismuhu ahmad shi ne dan yake tambaya cewa idan aka ambata sunansa shi za ka yi masa salati alhali kana cikin sallah kwarai za ka yi masa salati sai dai ba za ka bayyanar ba haka kowa ya kwasa a yi shi a bayyane yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati lokacin da aka ambaci sunansa haƙƙi ne akan mu dole ne manzon Allah ya tabbatar mana da wajabcin haka a cikin hadisin da yake cewa mafi rowa daga cikin al'ummata wanda za a ambace ni ba tare da yamun salati ba kuma haka a hadisin jibril alaihi salam lokacin da ya zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ji manzan Allah ya yi amin ɗaiɗaya har su uku lokacin da ya taka matattakara ta farko daga cikin matattakarai uku na wato mimbarinsa sai ya ce amin lokacin da ya taka ta biyu ya ce amin da ya isa ta uku ya ce amin sabai suka ce ya rasulallahi mun ji ka ce amin kuma ba musamman menene sababin fadar amin kinnan wanda shi lafazin amin abin da ya kunsa na ma'ana shine ya ubangijinmu ka karɓi addu'armu shine ma'anar amin istajib du'a'ana ya rabbana ya ubangiji mu ka karbi addu'ar mu maza Allah ya ce amin ta farko da kuka ji nayi jibrilu ne alaihi salam ya zo ya ce da ni ubangiji ta'ala ya ce wannan shi ne ya ce jibrilu alaihi salam ne ya zo ya ce da ni duk mutumin da ya riski mahaifansa suna raye ko ɗaya daga cikinsu bi musu da'a da'ar da za ta zame masa sababin shiga aljanna a gobe kiyama Allah ya nisanta shi game da rahmarsa jibrilu ya ce amin ya ce da ni ce amin mazan Allah ya ce na ce amin duk mutumin da ya riski mahaifansa suna rayi ko ɗaya daga cikin mahaifansa bai kyautata musu ba bai musu da'ar da za ta zame masa shiga aljanna a gobe kiyama mazan Allah ya ce jibrilu ya ce Allah ya nisanta shi game da rahmarsa wannan shine sababin amin ta farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi don haka kyautata ma uwaye yi musu da'a wannan abu ne wanda Allah ya wajabta mana kuma ba shi da wani lokaci ke bantacce tsawon dare da yini duk abin da mahaifanka suke da bukata na kyautatawa ko suka ce i kaza ko ka daina kaza duk cikin abin da kake dole ka yanke ka bi umarninsu matukar babu saba ma Allah subhanahu wataala babu saba ma manzansa amin ta biyu shine jibrilu ya ce duk mutumin da allah ya masa dace ya isa zuwa wata na ramadan har ramadan ya fita bai aikata aikin da zai zame masa sababin dacewa da aljanna a gobe kiyama shi ma allah ya nisanta shi ga rahamarsa jibrilu ya ce ce amin manzan allah ya ce na ce amin bayan shi ma jibrilun a farko ya faɗa na uku shine yace mutumin da aka ambace ni a gunsa ba tare da ya mun salati ba idan aka ce muhammad to ya zama wajibi akan mu mu ce sallallahu alaihi wasallam ko mu ce allahumma salli wa sallim alaihi dole ne mu yi masa salati a lokacin da aka ambaci sunansa waɗannan hadisai lafazi ne wanda yake gamamme bai nuna ba sai a wajen sallah ko a cikin sallah aka kama sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za ka yi masa salati illa kasancewar ba za a kwasa ba haka a bayyana illa kawai a cikin ranka sai ka yi masa salati idan ana cikin sallah ne in ku haka wajen sallah ne to sai ka bayyana domin wanda bai san ba in an kama sunansa ana yi masa salati to zai iya sani a nan kenan ka fa'idanci wata fa'ida ka karantar da shi abin da bai sani ba ko kuma in ya gafala ya manta kenan ka tunatar da shi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na cewa yana daga shirka shine hada bautar Allah da wani wato neman fita daga cikin tsanani da wani ba Allah ba ko kuma roƙon wani Allah subhanahu wa ta'ala domin janyo wani amfani ko ije wani tsanani ko yaye shi abinda ba wanda yake da iko a kansa in banda Allah don haka malam anan ya mana babi na musamman wanda ya zo mana da ayoyi da hadisai wanda matsayin wannan babi dalilai ne akan babi biyu da suka gabace shi na farko shine baban da ke bayani cewa neman taimako da agaji da wani ba Allah ba akan abin da ba wanda yake da iko akan shi in banda Allah to wannan shirka ne an gane ko alisti'aza alisti'aza wal isti'ana kenan alisti'aza neman tsari da wani ba Allah ba akan abin da ba wanda yake da iko akan shi in banda Allah to wannan shirka ne wanda malam ya zo mana da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul jin wa annahu kana rijalun minal ins ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa ubangiji ta'ala ya ce lalle al'amarin wasu mazaje daga cikin ƴaƴan adam sun kasance suna neman tsari da wasu mazaje na aljannu fazaduhum rahaqa don haka aljannun sai suka dada musu tsoro da firgici ko kuma fasaduhum rahaka su ‘ya'yan adam ɗin da suke neman tsari da mazajen aljannu sai suka daɗa ma aljannun girman kai da jiji da kai da nuna isa a wannan aya ubangiji ta'ala yana zargi ne da aibanta waɗanda suke neman tsari da wani ba shi ba don haka wannan yana nuna mana neman tsari ibada ne an gane ku neman tsari da kariya game da abin da mutum yake tsoro to wannan ibada ce bai ya halatta mutum ya sarrafa ta ga kowa in banda Allah yanzu misali kamar misali yanzu talauci ai kaga bala'i ne musiba ne shin yanzu ya halatta ka nemi cewa wani ya baka tsaro da kariya game da talauci ba wanda ya isa ya ba bawa tsaro da kariya game da talauci sai Allah da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin addu'o'insa ne yake cewa wa a'udhu bika minal faqri ya Allah ina neman tsari da kai wato game da talauci rashin lafiya bala'i ne musiba ne Allah ke dora ma wanda ya ga dama daga cikin bayansa duk wanda ya nemi wani cewa ya bashi tsaro da kariya game da wata rashin lafiya to anan yayi shirka me yasa saboda ba wanda sai ba bawa kariya in banda Allah subhanahu wata'ala to amma abinda bawa yake da iko akan ba bawa kariya akan ba wani kariya in ka nemi tsari da kariya da shi wannan ba ka yi laifi ba ka aikata abin da ya halatta shi ne muka yi misali cewa mutum ne ya biyo ka da gudu zai zalunce ka kuma ya fi ƙarfinka to a nan kana iya labewa bayan wani wani ba ni kariya wani tsare ne a nan kaga ka nemi tsaro da kariya da abin da yake da iko a kan shi da izinin Allah zai iya kare kai har wannan ya taba ka to don haka kenan mu gane wannan babi yana nuna isti'aza neman tsari wannan ibada ce bayya halatta a nemi tsari da kowa akan abin da ba wanda yake da iko akan shi in banda Allah sai Allah subhanahu wataala in abin da bawa yake da iko a kansa ne to wannan ba laifi bane shine muka yi misali na biyu wani yayo jifa sai ka ce wani kare ni wani kare ni da izinin Allah yana iya kare ka ka nemi tsari da kariya akan abin da yake da iko a kansa to haka babu da ya biyu bayan na cewa mina shirki an yastagisa bi ghairillahi yana daga shirka mutum ya nemi fita daga cikin tsanani da wani ba Allah ba in aka ce al-istighatha shine talabu da inqazi min al-halak neman fita daga cikin hallaka to duk abinda duk tsananin da bawa ya fada tsananin da ba wanda ya isa ya tsamayar da shi daga cikin wannan tsanani in banda Allah in ya nemi taimako da agaji da wani to ana yayi shirka misali in Allah ya dora ma bawa rashin lafiya ko ya dora masa talauci ko wani firgici akwai wanda ya isa yayi masa ba wanda ya isa yayi masa in banda Allah idan ya nemi tsari idan ya nemi fita daga cikin wannan tsanani da wani ba Allah ba to yayi shirka shine muka yi misali tuntube ne kai tsanani ne ka fada